بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى bakwai ga watan ramadan shekara ta 1430 da 40 daidai hijiriya wanda shine ya dace da wato goma sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam wanda yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi ne a aya ta arba'in da tara faɗinsa wa a ta zilukum wa mata du'una min dunillah bayan an ba mu kisa annabi ibrahim da shi da babansa ya tallata wa mahaifinsa tauhidi ya kwadaitar masa ya bi allah amma mahaifin ya taurare ya ce a'a da ƙarshe ma dai baban yake ce da shi tun da kai kana kyamar abin da nake kai bautawa abin da nake bautawa to zan jefe ka a raghibun anta an alihati ya ibrahim qala la in lam tantahi la arjumannaki wahjurni maliya yayi da'awar zai jefe shi ba dan komai ba saboda ya ya bi bautar gumaka Allah sarki shi kuma ɗan da yake mai tausayi ne da jin ƙai yana sha'awar ubansa ya musulunta ya gane gaskiya qala salamun alaik yace amincin Allah ya tabbata gare ka ya babana sa astaghfiru laka rabbi zan ta neman maka gafara daga ubangiji na innahu kana bi hafiya dan ubangiji na ya kasance mai yawan ihsani da kyautatawa ne gare ni sannan yau Allah tabaraka wa ta'ala sai ba mu labari yayin da annabi Ibrahim ya ga lalle mahaifin nan ya doge shi fa lalle kafirci ya zaba bai fa yadda da musulunci ba to shi kuma lokacin sai ya fito ya nuna masa to ni kuma babu ni babu addininka kuma zan kaulace maka da kai da abin da kuke bautawa gaba daya shine Allah ya ce mai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا
سيأتي يا إن ديغا يا نيمان مسا استغفاري كما يأتي زي تنيمان مسا استغفاري لتوبة ya bar wannan bauta na gumaka da cijin da yaƙi sai ce to fa inni sa'ataziluka zan kaurace maka kuma zan kaurace wa mutanenka wannan magana annabi Ibrahim kenan shine wa atazilukum kalmar al-i'tizal tana nufin kauracewa kuma zan kaurace wa gumakanka wanda kake bautawa ba Allah ba wa artahilu ankum jami'an ila ardillahi al-wasi'a zan yi tafiya zan rabu da ku da kai da mutanenka da gumakan zan tafi in shiga duniya zuwa ga ƙasar Allah mai faɗi kuma zan keɓance Ubangijina da yi masa bauta da yi masa ɗa'a da roƙonsa ni kam Allah zan kira kuma ni kam Ubangijina zan kira ni kam ba zan bauta gunki ba don shi Ubangijina ya sabar min Allah yi khiba du'a'i wa tadarruwa ilai baya tabar da ni idan na roƙe shi na ƙanƙan da kai a sa Allah a kuna bi du'a'i rabbi shaqiya kenan wannan asa ɗin dalili ne na tawadu'unsa dalilun ala tawadu'ihi wa ala adabihi ma'a khaliqihi tabaraka wa ta'ala lalle wannan ya nuna annabi ibrahim mutum ne mai tawadu'u mai kankan da kai ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala sannan allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa yayin da ya ƙaurace ɗin ko ya gaya wa baban zai ƙaurace masa to me ya faru فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا Allah ya ba mu labari cewa yayin da annabi Ibrahim ya ƙaurace wa shi baban nasa amma kar ku manta ya ƙaurace masa ne dan Allah tunda yayi yayi yayi yayi ya nuna masa hanyar gaskiya mahaifin nan yaƙi wannan yake nuna cewa kenan ko da mutum mahaifinsa ne yake kan kuskure kuma ya yi ƙoƙarin yi masa bayanin kuskuren shi kuma mahaifin ya ƙi ya ɗauki kuskurensa to ya halatta mutum ya ƙaurace masa don kuwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a da'a ga wani abin halitta wajen sabawa Allah tabaraka wa ta'ala don haka lokacin da ya ƙaurace wa mahaifin nasa sai Allah ya canja masa abin da ya fi alkhairi da mahaifin da abin da ya fi alkhairi da mutanen da gumakan gabaki daya yana rabuwa da mahaifin sai Allah ya bashi annabi ishaq shine wahabna lahu ishaq wa yaqub Allah ya bashi ishaq ya bashi yaqub abinda ake nufi a ayar Allah ya bashi ibnuhu ɗansa wabnu ishaq da ɗan ishaq din dan shi yaquba ba ɗan ibrahimu ba ne yaqub jikan ibrahim ne to amma a ayar sai aka ce wa habna lahum ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya mun bashi ishaqa muka bashi yaqub dukkansu kuma kowane ɗaya annabi ne yanzu a nan in ba an yi maka bayani ba sai ka ɗauka cewa an ba shi ishaq ɗa kuma aka ƙara masa da wani ɗaɗin yaƙuba alhali shi ishaq ɗin shi ne baban yaƙuba ɗin jika yake ga annabi ibrahim shi yasa ya ce a wata ayar wa yaƙuba nafila ka gani wa yaƙuba nafila a wata ayar in baka gane ba sai ya daɗa yin bayani ya ce wa min wara'i ishaqa yaqub fassarar wa habna lahu ishaqa wa yaqub bayan mun bashi ishaq to kuma sai muka bashi yaqub sai muka bashi wani annabi jikansa shine yaqub babu sabani kwata kwata a tsakanin malamai cewa annabi ishaq shine mahaifin annabi yaqub annabi ishaq ina so mu gane lissafin yanda chain din yake annabi ibrahim ya haifi annabi ishaq sai annabi ishaq ya haifi annabi yaqub shi kuma yaqub ya haifi annabi yusuf kaga yadda tsarin yake shi yasa dama aka ce da annabi ibrahim abul anbiya baban annabawa lalle a tsatsonsa an samu annabawa da yawa wannan shine nassi na alqur'ani kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala kuna ku kuna nan ne lokacin da mutuwa ta zo wa yaqub Allah yake bada labari idh qala li banihi yayin da yace wa ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di ku ƴaƴana wannan wani dattijo ne shi annabi yaqub kenan lokacin da yazo zai mutu sai ya tara 'ya'yansa don ya yi testin ɗinsu ya yi probin ya tabbatar shin zai mutu ya basu akan tauhidi mata bu nuna min ba'di me za ku bauta a bayana ƙalu sai suka bashi ansa na abudu ila haka ashe sun sha tauhidi sun ƙoshi ai mu za mu bauta wa ubangijinka ne ba kai za mu bauta wa ba kenan nabudu ilahak za mu bauta wa ubangijinka kuma ubangijin iyayenka ilaha aba'ika ubangijin iyayenka ibrahima wa isma'ila wa ishaq kaga anan gurin annabi yaqubu ƴaƴansa suke cewa iyayenka a cikin ambato iyayen sai aka ambato ishaqa ashe kaga ya nuna a wannan wannan aya ba tana nuna da ishaq da yaquba ubansu ɗaya ba a'a tana nuna cewa shi ishaqa shine mahaifin annabi yaqub shi yasa a nan gurin da yace ishaqa wa yaqub ai ja'alna lahu nasalan wa aqiba ake nufi sai muka sanya masa zuri'a shi annabi ishaq muka bashi ainihin wato da mai yaquba muka bashi anbiya annabawa aqarra Allahu bihim ainahu fi hayatihi Allah ya tabbatar da wato wato farin cikin annabi Ibrahim a rayuwarsa tunda can ya je ya kira babansa ya ƙi ya amsa to sai Allah ya bashi ‘ya'ya ‘ya'yan kuma annabawa ka duba taimakon Allah ya yi da'awa ya kira mahaifin ya yi ya yi ya yi ya bi gaskiya mahaifin ya ƙi karɓa da haka yayin da ya rabu da shi mahaifin falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub yayin da ya rabu da baban Allah sai ya canja masa can ya je yana kiran mahaifin mahaifin ba annabi bane tunda ya rabu da shi to yanzu bari Allah ya canja masa da abin da ya fi shi sai ya bashi ma annabawa ta karkashin sa wanda duk abin da suka yi na da'awa annabi Ibrahim yana da lada kuma ya ce wa kullan ja'alna nabiyya ji Allah kenan dukkan su mun sanya su zama annabawa malamai suka ce annabi yaquba shi kansa an nada shi annabi a lokacin rayuwar annabi Ibrahim shi annabi yaqub baban annabi yusuf ya zama annabi ne a rayuwar annabi ibrahim haka imam ibn kasir ya faɗa allah ya masa rahama ya zo a cikin hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yayin da aka tambaye shi waye ya fi kowa alheri man khairun nas wanzu allah ke cewa yusuf nabiyullah ibnu yaquba nabiyillah ibnu ishaq nabiyillah ibn ibrahim khalilillah Allahu akbar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jiro su waye khairun nas sai annabi ya ce yusuf annabin Allah dan gidan annabin Allah yaquba kaga annabi ya gaya mana annabi yusuf babansa annabi yaqub sannan shi din annabi yaqub dan gidan annabin Allah ishaqa shi ma ishaq din dan gidan annabin Allah ibrahim ka duba ƙarƙashin annabi ibrahim ga ishaqa annabi ga yaquba annabi ga yusufa annabi duk wani alayi ɗaya ga can su layin annabi isma'il kuma wa kullan ja'alna nabiyya a wani a wata riwayar annabi cewa innal karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaquba ibn ishaq ibn ibrahim karimi dan karimi dan karimi shine Yusuf dan gidan Yaquba dan gidan Ishaqa shi kuma dan gidan Ibrahim dukan su Allah ya ba su wato matsayi da girma wato na annabawa a nan gurin malamai suke cewa duk lokacin da mutum ya bar abu dan Allah to Allah yakan canja masa sama da wannan abin da ya bari abu ne kana son shi sai aka hana ka shi sai ka ce ka bar wannan abin saboda Allah to albishirinka Allah zai canja maka abin da ya fi shi annabi ya ce man taraka shay'an lillah duk wanda ya bar abu saboda Allah aure ne kake nema aka maka kutun gwila kace ka hakura ka bari dan Allah awwadahu Allah khairan minhu sai Allah ya canja ma abin da ya fi shi alheri wata harka ce ta kasuwa za ku yi kaga akwai rashin gaskiya a ciki ana so a yi yaudara a yi ha'inci ko ana maka bakin ciki sai ka bar shi saboda Allah awwadahu Allahu khairan minhu Allah zai canja maka abin da ya fi shi alheri harka ce za ku yi ta siyasa ka haɗu da wasu mutane sai suka yi maka ba daidai ba ko aka ce ka haƙura ka bar wa wane sai ka ce ka bari dan Allah to awwadahu Allahu khairan minhu Allah zai canja maka abin da ya fi alheri yanzu annan annabi ibrahim yayi yayi yayi ya kira mahaifinsa ya gane tauhidi mahaifin yaƙi yayi iyayen da zai yi mahaifin yaƙi ganewa da ƙarshe rabu da shi saboda Allah har ma mahaifin yadda awar zai kashe shi zai jefe shi ya ce ya bari don Allah kaga da ya bari don Allah duba abin da ya same shi aka ba shi waɗannan annabawa kaga ai masha Allah shi kan ai gobarar titi ai gobarar titi duk da babansa cewa ya fada cikin bata to amma kuma Allah ya masa canji to yanzu kuma a nan gurin Allah tabaraka ta'ala zai kawo mana kuma labarin wani annabin daban shine annabi Musa eh ya na'am haka ne wa ya ci gaba da cewa wa wahabna lahum min rahmatina sai muka basu daga rahamar mu anan abin da ake nufi wahabna li ibrahima wa ishaqa wa yaqub sai muka bawa ibrahim muka bawa ishaqa ɗansa muka bawa jikansa yaqub daga rahamar mu yani ja'alnahum anbiya muka mai da su annabawa annabi ibrahim annabi annabi ishaqa annabi annabi yaquba annabi annabi yusuf annabi Allah wani abu sai Allah tabaraka wa ta'ala duk a gida ɗaya duk ya mai da su annabawa shine min rahmatina wa manahna mul kathira muka ba su abubuwa masu yawa muka fifita su muka kyautata musu muka azurta su wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya muka sanya musu ambato abinda ake nufi mutane suna yabansu suka yi ta yabansu yamdahunahum wa yadhkurunahum bidhikri aljamil a lokacin su akai ta ambatan su da alheri shine ja'alna lahum lisana sidqin aliya duk wanda Allah ya bashi lisana sidqin aliya to zaka mutane suna kaunarsa mutane suna yabansa mutane suna faɗan alheri akan shi ya Allah ka sanya mana kauna Allah ka so mu kuma ka sa bayinka su so mu to wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu na girmamawa to kuma daga baya bayan ya yi wannan sai Allah ya rufe mana wannan kissa ya kuma kawo mana kissar wani annabin ta yadda yake yaban shi ne annabi Musa ɗan gidan wato Ibn Imran ɗaya daga cikin ulul azmi min rusul wanda shi kansa annabi Musa ɗin dangantakarsa tana tikewa ne zuwa ga annabi Ibrahim shi kansa kenan bayan an gama bayanin gidan Ibrahim na kusa-kusa da shi sai aka jono da annabi Musa dama mun gaya muku annabi ibrahim baban annabawa ne to sai ga annabi musa shi ma to me allah ya ce shi kuma a kansa واذكر في الكتاب موسى haka إنه كان مخلصا وكرسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ambata wa mutane a cikin wannan alkur'ani shine alkitab labarin annabi musa bayan an gama maganar khalilullah sai kuma ya fara magana da akan kalimullah wancan annabi ibrahim khalilullah wannan annabi musa كليم الله واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا أو تقراء إنه كان مخلصا بكسر اللام كينا دقاء الإخلاص بالعبادة للي يا كسن شي متن ميين إخلاصي أتشين إبادة وسمع لمن سن كرنتا مخلصا كما يدى الله رمى يكرنتا منا بفتح اللام أنا نفهم واتو يا كسن شي مصطفى مخلصا mustafan zababbe lalle annabi Musa zababbe ne kamar yadda Allah ya ce inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami lalle ni na zabe ka akan mutane na baka annabta kuma na sa wato wato kai magana da ni wannan shine in an fassara shi da mukhlasan din kenan zababbe in kuma an ce mukhlisan mai ikhlasi kaga daidai ma'anar wato mai kyau ne Allah ya ce wa kana rasulan nabiya lalle annabi Musa ya kasance manzo ne kuma annabi jama'a Allahu lahu bainal wasfaini Allah ya hada masa tsakanin sifofi guda biyu dan me dan ya kasance cikin almursalin alkibar ulil azmi min rusuli annabi Musa yana daga cikin manya-manyan manzanni a cikin manzanni din ulul azmi minar rusuli su annabi ibrahim su annabi nuhu su annabi musa wato da su annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su annabi isa babba ne annabi musa a ciki da haka shi yasa Allah ya ambace shi ana ya hada mai kambe guda biyu kana rasulan nabiya waɗannan ulul azmi minar rusuli akwai nuhu babba ne a cikin manzannin Allah shekara dubu aka yi ana da'awa babu shekara hamsin shekara ɗari tara da hamsin walabi safihim alfa sanatin illa hamsina ama shekara dubu ba shekara hamsin ya yi yana da'awa yana wa'azi akwai annabi ibrahim wanda muka karanta kissarsa yanzu akwai annabi musa alaihi salam akwai annabi isa akwai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wa salamuhu alaihim wa ala sa'iril anbiya'i ajma'ina gabaki daya duka waɗannan manzanni ne manya duk a cikin manzannin Allah ba manya irin waɗannan shi yasa ake ce da su ulul azmi minar rusul Allah ya ce da shi wazkur ya ayyuhar rasul karim ka ambata musu ya kai wannan manzo mai karamci ka yi wa mutane bayani labarin ɗan uwanka Musa alaihi salatu wassalam dan yana daga cikin mutanen da muka zaɓe su istafainahum wa akhlasnahum li hamli risalatina mun zaɓe su don su yi dakon manzancin mu Allah zaben sa yayi yace ya zama manzo duk wani manzo da ka sani ko annabi zaɓi ne sai da Allah ya tace kuma yana daga cikin waɗanda suke keɓance mu da ibada da ikhlasi da ɗa'a gashi kuma manzo ne mai wa'azi mai karantarwa gashi kuma nabiyan annabi ne rafi'ul qadari alil makanati wal manzilati mai matsayi madaukaki Allah ya hada masa wannan sifofi ba dan komai ba dan ya girmama shi sai Allah ce wa nadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya wannan bayani ne ga wata falala da Allah ya yi wa shi annabi Musa alaihi salatu wassalam mun kiraye shi ta ɓangaren attur al'aiman attur wani dutse ne tsakanin misra da kuma garin madiyana mun kiraye shi a wannan wuri shine na dainahu al'aiman ɗin abinda ake nufi da al'aiman allazi yali yamin musa wasu malama ka suka ce dutsen da yake dama da musa wa nadainahu min janibi turi al'aiman mun kiraye shi ta ɓangaren wannan dutse na attur wanda ke tsakanin misra da madiyana kuma ainihin wato yana daman annabi musa imam al'alusi ya ce a'a al'aiman ɗin sifa ne na aljanibu al'aiman sifa ne na aljanibu saboda allah ya ce janibu turil aiman a wata ayar bin nasbi aina dainahu min nahiyatihi yumna mun kiraye shi ta ɓangarensa na dama ma'ana ɓangaren annabi musa na dama min al-yamini al-muqabil lil-yasari daman da take kishiyantar hagun kenan ba daman dutsen ba daman annabi Musa kenan yaminu Musa ake nufi ba yaminul jabal ba a wancan a wancan fassarar janibut turil aymani wato ta bangaren dutsen daman dutsen wasu kuma suka ce a'a wato bangaren daman Musa ne ba daman wato dutsen ba anan an abin da ake nufi annahiyatu lati tali yaminahu wato bangaren da yake damansa saboda shi dutsen ba shi da dama ba shi da hagu kamar yadda malaman tarihi suke faɗa kuma malaman tafsiri wasu suka ce zai iya yiwa al'aiman din nan ya zamanto daga kalmar al-yumnu ne a larabci in an ce al-yumnu ana nufin albarakatu shi yasa idan an yi wa mutum haihuwa ko wani alheri ya same shi sai a ce bil yumni wal barakati al-yumn ana nufin albarka alheri kenan wannan sifa ne na janib aizan ɗin wato min janibihil maimunil mubarak wato ta ɓangarensa mai albarka kenan shi annabi musa yani nadahu allahu tabaraka wa ta'ala min wato min zalikal janib Allah ya bayyana zancensa kun ji dama ya an ce wa kallama allahu musa taklima Allah ya yi wa annabi musa magana to ta ina magana nan ta bayyana ta wannan wurin da muke ta bayani ne min tilkal jiha lallai annabi Musa ya ji maganar Allah kamar yadda zamu zo mu yi magana zamu yi bayani Allah ya ce wa qarrabnahu najiya mun matso da shi wannan taqribu tashrif ake cewa matsowa na girmamawa taqribu tashrif taqribu takrim taqribu tashrifin wa takrim lallai mun matso da Musa kusa da mu matsowa na girmamawa da sharrafawa a lokacin da muke ganawa da shi Allah da zai gana da shi sai ya matso da shi na'am ko mutum ne zai yi gani da wani ai haduwa ake a gefe ana ana tattaunawa ko to Allah sai ya ce mun jawo shi kusa da mu wa qarrabnahu qarrabna Musa minna hala kaunihi munajiyan lana kenan mun raba wato mun matso da Musa kusa da mu a lokacin da yake ganawa da mu inji Allah duka wannan ana mana a matsayin shimfiɗa ce na cewa Allah ya girmama shi annabi Musa kuma ya ce wa habna lahu min rahmatina ka karanta iqra ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا Allah madaukin sarki ya ci gaba da mana bayani akan ainihin wato falala da ya yi wa wannan bawan Allah shi annabi Musa wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya daga cikin rahamar mu muka dada bashi dan uwansa Haruna annabi yanzu can gurin kun ga aka bawa annabi Ibrahim annabi Ishaq sannan shi annabi Ishaq din aka dada masa arziki aka bashi da Yaquba to sai aka zo nan gurin sai aka ce ga annabi Musa to shi ma annabi Musa sai aka hada shi da dan uwansa mai suna Haruna shi ma aka ce je ka gashi nan dan uwanka ku je ku yi ta da'awa ku yi ta aiki da shi mun nada shi annabi in ji Allah shine wa wahabna lahu min rahmatina akhahu muka bashi yani wahabna lahu akhahu min rahmatina saboda rahamar mu da tausayin mu da jin kayin mu Haruna muka bashi Harun nabiyan shi ma annabi ne wannan bayanin ne li mazhar akhar min mazahiri fadlillahi ta'ala ala abdihi Musa bayani ne akan falalar da Allah yawa annabi Musa ya bashi dan uwa da zai taimake shi dan ya zama aunan lahu fi ada'ir risala mai taimakonsa wajen isar da sako kamar yadda shi ya roƙa shi annabi Musa a wata aya yace waj'alli waziran min ahli هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى cewa ya ubangiji annabi Musa ya roki Allah yayin da ya ga halin banu Isra'ila sun wahal da shi zamu zo mai bayani takaitacce insha Allah yace ya ubangiji ka bani waziri daga cikin ‘yan uwana ahalina kun san me ma'anar waziri sarki yana da waziri ko ya Allah ka yi mun waziri cikin ‘yan uwana cikin ahalina annabi Musa bai bari a buɗe ba sai ya faɗi sunan wanda yake so a naɗa masa ya faɗi sunan ɗan uwansa daman wansa ne yayansa ne an ce ya girmi annabi Musa da shekara biyu kamar yadda wasu ke faɗa ko sama da haka ka haɗa ni da haruna akhi ka ƙarfafe ni da shi wa ashriku fi amri ka sanya ni tarayya da shi a cikin wannan lamari na na annabta kamar yadda ka sa na zama annabi ka sa shi ma ya zama annabi dan mu rinka tasbihi muna tsarkake ka tare da shi ka da yawa mu rinka tuna ka ya Allah da yawa ni da dan uwana نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا للي يا الله كي كنا كنم كتيما كامم تشيني الله يشي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أنكر بتنبيك أنكر بروكنك يا موسى sha yanzu magani yanzu kenan ya roƙa Allah ya karɓa wannan malamai suke nuna cewa a ashe lalle ya kamata malami ya zama bashi da hasada ya kamata ya zama mai son ɗan uwansa ya samu ‘yan uwansa malamai da za su taya shi aikin Allah wancan yana yi a can wannan ma yana yi a nan wancan yana fafatawa can yana fama da waɗancan wannan ma yana fama da waɗannan a yi ta yi saboda mutane suna da yawa kuma suna buƙatar hannu da yawa wai an ce in dambu yayi yawa baya jin mai amma aka zabga masa man wallahi zai ji komin yawan mutanen in aka samu masu yi masu kada masu fadakarwan da gaske za su ji insha Allah wannan ya nuna mana ikhlasin annabi Musa da kuma sha'awar ya kasance masha Allah yana da wannan kayan namu sai hakuri sai ka ce aljanu daga baya ake yin kabara sai a karaso da ita ta gaba Allah ya muku albarka so ashe wannan ya nuna cewa annabi Musa yana da ikhlasi kuma yana da sha'awar dan uwansa ya taimake shi hakan kuma din Allah ya amsa masa Allah madaukakin sarki ya taimake shi za mu zo mu karanta da ku ku ga amfanin da annabi wato ba ni sunan shi annabi Haruna ya masa Allah madaukakin sarki ya kaddara annabi Musa ya haɗu da mutane masu taurin kai su ne banu Isra'ila shi yasa za ga malamai masana ƙur'ani suke cewa shine annabin da Allah ya fi ambatan sunansa da yawa a cikin alƙur'ani Musa Musa Musa an ta kiran Musa da yawa saboda mai ya sha wahala yana daga cikin annabawan da suka fi kowa shan wahala da mutanensa shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya je karɓo sallah a Isra'i da Mi'raji ya je Allah ya bashi sallah hamsin annabi Musa ne ya tsare shi ce kai ka koma fa mutanen da na gaba ba za su iya yin hamsin ba don ni na gwada banu isra'ila sun gagara kaga na riga ka zuwa ni na san halin mutane manzo Allah ya juya ya je gurin Allah ya ce ya ubangiji a taimaka aka rage mai da ya dawo ya ce nawa aka rage ya ce an rage goma ya ce ka koma fa ba za su iya ba sallah arba'in a rana ka koma annabi ya da koma aka ta ragewa aka ta ragewa har ta zama goma annan musa ya ce na ce ka koma fa ba za fa su iya ba ni na riga ka zuwa na gwada mutane ma banu isra'ila sun ƙi ba su iya yi ba manzo Allah ya koma da ya koma sai Allah ya ce to na mai da ita biyar daga yanzu kuma ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canja zance a gurina daga nan ba canji na ba ku sallah biyar ka je ka gaya al'umma ka sallah biyar amma duk wanda ya yi biyar za a ba shi ladan hamsin annabi ya taho yana murna yana farin ciki yana zuwa annabi musa ya tsaye da shi ya ce nawa aka waka annabi yana murna ya ce biyar ta koma biyar ya ce ba za su iya ba ni na gwada manu isra'ila sallah ɗaya allah ya bani ɗaya ɗayan nan sun gagara yi ɗaya yahudawa ƙwaya ɗaya a rana wallahi gagara suka yi ya ce ka koma ya rage maka manzo Allah ya ce ya ce gaskiya kunya nake ji Allahu akbar ya ce na koma an rage na koma an rage na koma an rage ya ce ba zan iya koma ba kunya nake ji ya ce kuma ya ce min ko in je in basu wanda ya yi biyar za a bashi hamsin ya ce to je ka Allah ya taimake ka to mu din yanzu magana nan Musa wani wani ana karanta wannan hadisi ne ce ka gaskiya annabi Musa ya taimaka mana wai ya ce maka to a kanan kallawa yanzu kai kai da ta zo cewa sallah hamsin za a rinka yi a yini ya kake gani ai za a ragu musulmin za zama ba su da yawa to yanzu kwaya biyar din ma tsakani da Allah duk musulmi ne yake sallah biyar a rana da yawa akwai wanda ba sa yi akwai wanda ba zaɓa yake yi a yanzu din nan a yanzu a wannan zamani wallahi akwai wanda zaɓa yake sai zaɓo ce ga zai iya yi asuba daman kwandon baya yin ta isha'i ma ya shiga harkokin su shi ba zai iya yi ba in an ci sa'a yayi azhar wata ran yayi la'asar qarara ya fada wani lecturer a wata jami'a yana lecturing kullun dalibai zai zo yana musu lecture tun karfe goma za a shiga ana ta bugawa ana ta bugawa sai a fita aje ayi sallah kuma musulmi ne amma shi ma baya zuwa sallah sai ya ce duk wanda zai je sallah ya je sallah ya dawo mu muna nan sai a je a yi sallah a dawo wala halla asar sai wata rana wani ɗalibi ya yi shahada ya ce kai ni dai barin tunkari mutumin nan masa magana ya ce sa ya baka baka sallah ko me ya ce kai ya ce kai Allah sauki yace kai sallah ai ra'ayi ce yace ka je ka yi musuluncin ka na je ne nawa ka duba ba malam lecturer a jami'a dan boko rudadden dan boko mara addini wai ai sallah ra'ayi ce addini ra'ayi ne yace ina ruwanka da ni yace in naga dama I, am- I will choose to do one ko ne daya ko ne biyu zabi ne shi Allah yana so ka bauta masa iyayen da zaka iya yi yayi taiwa yaro lacca sosai ya mai bayani ma'ana ra'ayi ne to kenan kaga a cikin musulmin ma akwai wanda wallahi sallar bayin ta suke yi ba ba su samu bayanin wajibcin sallan ba masu ba su ma taɓa zama a makaranta a yi musu bayanin wajibcin ta ba sun dai tashi sun ga iyaye suna yi kurum akwai wanda tsabar ganganci ne yana sane kawai baya yi duk a cikin wannan al'umma ta annabi muhammadu amma albishirinku masu sallah duk wanda ya sallah biyar allah zai bashi lada sallah hamsin haka annabi ya taho da wannan sallar a duk da haka din da ya zo al'ummar tasa da aka ba sallah biyar din sai da suka karyata shi kafiran makka da ya zo yana bayanin sallah sai aka ce a wai kun ji wai muhammadu wai wai jiya jiya din nan wai da daddare jiya wai ya je wajen allah wai ya bashi sallah wai aka karyata annabi a makka aka ce abin da ya faɗa ba haka bane subhanallahi azim wai ba haka bane wannan sallar da muke yi sai da aka karyata manzon allah akan ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma mun gode allah da allah ya tashe mu cikin masu son sallah masu yin sallah so annabi Musa ya sha wahala wata rana annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka yi masa ba daidai ba ya ji ba daɗi aka bata masa rai sai ce ka rahimallahu Musa Allah ya ji gan annabi Musa qad uziya akthar min hadha fa sabar an cutar da shi sama da wannan yayi hakuri wallahi an cutar da annabi Musa kwarai da gaske Yahuda ba abin da basu gaya masa ba har ce masa suka yi arina Allah jahara kai Musa ka ga- ka nuna mana Allah mu ganshi a fili mana kana tawazi kana Allah Allah Allah ka nuna mana mu gan shi karara in kana so mu imani ka fito da shi mu ga Allah ku duba kisar bakara ku duba a- abinci wai saboda tsabar banu isra'ila sun samu wadata wata rana suka zo suka samu wannan musa suka ce ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid mu ba za mu iya hakuri akan abinci ɗaya ba ka gaya wa allahnka ba za mu iya hakuri a- akan abinci ɗaya ba a canja mana wai ya gaya wa Allahnsa su ba Allahnsu ba ne haka yi ta haƙuri da su sharri malam ba irin sharrin da ba a yi masa ba wai an ga yana sa sutura yana rufe jikinsa sai aka ce wai ƙaba ce da shi wai yana da ciwo ne ciwon wato ƙaba ne da shi irin kumburan marina da ciwon su ɗin nan aka yi ta zaginsa akan haka kuma babu wani annabi da Allah ya shi yadda ke da tauyayyar halitta dukansu kamilul khalqi Allah yake ba su wata rana ya shiga ruwa kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito a sahihinsa yana wanka annabin Allah ya shiga ruwa yana wanka a kogi ya dora kayansa akan dutse ya gama wanka ya fito zai dauki kayansa akan dan dutse da ya aji da sanda kawai sai dutse ya tashi sama ya tafi da kayan annabi Musa annabi Musa ya bi wannan dutse da sandansa yana saubi ya hajar saubi ya hajar suturata ya kai dutse tsaya a je mun suturata ya kai dutse tsaya ashe Allah ya yi masa wannan ne don ya wanke shi daga wani zargi da banu Isra'ila suke masa sun masa zargin cewa yana da al'aura mara kyau yana da ciwo a tattare da shi yana da wani aibo a tattare da shi lokacin da ya ruga da gudu yana bin wannan dutsen to sai al'aurar tasa sai ta bayyana sai suka gani ashe lafiyarsa kalau sai suka ce a ashe lafiyar shi kalau to kaga Allah ya wanke shi ta wannan duk da ya ji zafi saboda al'aurarsu ta bayyana duka wannan yana daga cikin me illa da matsalolin banu Isra'ila da suka wahal da annabi Musa ya je ganawa da ubangiji falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi alasa min anasa min janibi turi nara قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين رب العالمين Allah da yaje anan Musa da yaje ganawa da Ubangiji ina so in tabbatar mana inda Allah ya magana da shi da yaje ganawa da Ubangijinsa sai Allah ya ce ya kai Musa ni ne ubangijinka rabbul alamina shi kadai ne wanda ya ji maganan Allah ya yi magana da Allah ya faɗa Allah ya faɗa shi yasa ake ce da shi kalimullah shi yasa ko a hadisu shafa'a hadisin da za a za a zo neman ceto a ranar tashin alkiyama idan mutane suka zo za su yi yabo ga annabi Musa za su ce kai ne kai kadai kai ne kalimullah kai ne a cikin halittun Allah a duniya kai kai wa Allah magana ya maka magana ya girmama ka ka roƙan mana Allah ya fitar da mu halin nan da muke ciki a yau mun shiga uku muna cikin wahala annabi Musa zai ce a'a a'a a'a ni ma ina da matsala ina da laifi duk da shi kalimullah ne yace ina da damuwa ina jin tsoron kada na je kiyama ni ma Allah ya tsaye da ni ya tambaye ni abin da ya faru shine wata rana annabi Musa ya fito sai ya tarar da wani mabiyinsa suna jayayya da wani makiyinsa wani bakibte ɗaya shi wanda baya bin addinin annabi Musa shine ya kwaci itace da wani musulmi a wancan lokacin yayyo itace a daji kawai shi wannan bai yahudan sai ya kwace itacen ya ce kawo ya yi masa fin ƙarfi tun asali daman yahudawa yan cin zali ne tun asali fil azal duk inda kaga bai yahude mugu ne dan cin zali ne sai annabi musa ya zo ya tarar da su sai shi wannan mutumin musulmin sai ce ya musa ka taimaka min ga wannan mutumin na je daji na yi itace zan kai wa iyalina ya kwace ya mun fin karfi ya kwace min itace na kuma ya dora mun a gadon bayana ya ce sai na kai mai gida ka ji kai mutum ya zo ya maka sata a gidanka ya dora maka kayan da ya sata ya ce ka kai masa garinsu annabi musa ya ce kai ya za a kai haka kawai wancan sai ya yi masa rashin kunya kawai sai ya gaya annabi musa magana ran annabi Musa ya ɓaci ya dunkule hannunsa ya gasa masa rankwashi guda ɗaya lafiyayye yana rankwasarsa da yake ya sha rankwashin annabi sai ya mutu duka ɗaya masa ya kashe shi amma fa ba ya kashe shi ba ne don ba ya rankwashe shi ne don ya kashe shi ba ya rankwashe shi ne don ya ladabtar da shi so ashe ana iya yin rankwashi don ladabtarwa kenan yana mutuwa sai ce kaf kala hadha min amali shaitan innahu aduwwun mudillun mubin lalle wannan yana daga cikin aikin shaidan shaidan ko makiyi ne mai batarwa mabayyanin batarwa mana shaidan ya yi wasa da ni yasa na yi kisan kai annai musa ya ce wa mutane wannan kisan kan da na yi a kan kuskure ina jin tsoron kar in je wajen Allah tabaraka wa ta'ala nima ya tsaye da ni ya ce ba ka kashe wani ba ku tafi wajen annabi Musa Isa ku je ku nemi ya taimaka muku ni dai ba zan iya ba dama annabi Isa shi ke bayan annabi Musa daga annabi Isa kuma sai annabi Muhammadu ana zuwa gurin Isa ya ce babbar magana kenan ya ce ni kuma wannan duk duniya ne fa aka je neman alfarma ashe a kiyama ma akwai neman alfarma ai kwarai kuwa a ranar tashi kiyama ma ana neman alfarma annabawa da aka je gurin isa ce a a ni da aka ce ni Allah ne aka ce mahaifiyata Allah ne mutane suka ƙi su bauta wa Allah suka bauta mun ina jin tsoron a kiyama Allah ya zo ya tsaye da ni yace da ni a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah daman kai kace wa mutane su je su bauta maka kai da mahaifiyarka ba ni ba ku je gaba ni kan ba zan iya ba ku tafi gurin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama suna kama hanya suka tafi gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ana zuwa shi kan bai faɗi wani laifi da yi ba ba abin da ya faɗa yace ana laha ana laha ni zan yi ni zan yi kawai Allahu akbar wannan wannan namu kenan annabin da Allah ya kawo mana ya haɗa mu da shi ya je ya yi yi sujjada a gaban Allah ya yi wa Allah kirari irin kirarin da bai taɓa yi wa Allah ba kuma irin kirarin da wani ɗan adam bai taɓa yi wa Ubangiji ba Allah ka taimaka ana filin tashin alƙiyama kenan kowa ma ɗan aljannan bai tafi ba ɗan wuta ma bai tafi ba kawai an shiga uku an saukar da rana ta yi ƙasa bai fi mil ɗaya ba ƙwaƙwalwa tana ta fashewa ƙishirwa maƙogoro ya bushe an shiga uku Allah ya ce da manzon Allah